نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya ta yau hudu ga watan rabi'ul awwal rabi'ul awwal hijira ta 1438 kuma hudu ga watan 12 shekara ta 2016 da watan safar da wannan watan duk tare suke tafiya da sura da wadda sun yi 30 30 za mu tashi darasi na goma sha bakwai a cikin karatunmu na alfiya alfiyatul imam suyuti rahmatullahi alaihi الإرسال الخفي والمزيد والمزيد في متصل الأس في متصل في متصل الأسانيد
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الناظم رحمه الله الإرسال الخفي والمزيد في متصل الأسانيد يجي الإرسال الخفي إرسالي وندي كبويي walmazidu fi muttasalil asanid da kuma wato ƙarin da ake samu a muttasalil asanid isnadai waɗanda suke muttasilai ne aslan isnadi ne muttasil sai a samu ƙarin rawi a cikinsa to shi ma illa ne duk wannan muna karar abubuwan da suke ma ya bil ittisal har yanzu akan su abubuwan da suke hana wato ingancin hadisi saboda rashin ittisal saduwar sanad din akwai al-irsalul hafi mun yi al-irsal ko mun yi at-tadlis to yanzu shine zamu yi al-irsalul hafi sannan na karshe al-mazid fi muttasil al-asani na'am
ويعرف الإرسال بالخفاء بعدم السماع والرقاء ويعرف الإرسال ذو الخفاء بعدم السماع واللقاء ana sanin irsali zulhafa'i ma'abucin ɓuya bi adam sama da rashin samun wato a sama a tahammul ji daga wajen malin walliƙa'i da kuma adamun liƙa'i rashin alliƙa sau da haka alliƙa ɗin na matuf ala a sama ai bi adamin sama'i wa bi adamin liƙa'i ya ce wato al'irsal ya nuna mana kenan cewa al'irsal ɗinnan iri biyu ne akwai irsal wanda yake ba mu ƙayyata shi ne al'irsal al-zahir akwai al'irsal zulhafa me yasa aka ce masa zulhafa koyayye saboda ba kowa ne yake gane shi ba saboda kowa ne yake gane shi ba domin abin da yake bayyana ittisal ba lalle ya bayyana da mutum tunda abinda zai bayyana ittisal shine in ka duba kaga kan cewa an samu mu'asara zahiri an yi zamani tsaye tsakanin malami da almajirinsa sun haɗu to amma al-irsalul khafi shine wanda zai iya kashafa wannan cewar duk da sun yi zamani daya ba su samu akwai irsal to ana sani da abubuwa guda biyu adamu sama da adamu liqa kaga adamu sama za a iya samun liƙa amma ba a samu sama ba ko rawi da malaminsa su haɗu kamar yadda muke ce muku ya haya ibnu abi kathir ya ce ya ga anas yana sallah amma kuma malamai suka yi nassi akan cewa bai ji daga gare shi ba bai ji riwaya daga gare shi ba sau da za a iya samun liƙa ba a samu sama ba to in aka samu ɗaya daga cikin waɗannan to suwar ne na irsalin hafi suwar ne na irsalin hafi na'am
الإرسال الخفي أي هذا ومحفظ eh wannan shine wajen da ake binciken sa هو النوع الرابع عشر shine nau'i na 14
والمزيد في متصل الأسانيد da kuma almazidu fi muttasalil asani kari abinda yazo na kari a cikin asani waɗanda suke muttasila وهو الخامس عشر shine nau'i na 15
وجمع بينهما لأنه يعترض بكل yu'taradu يعترض لكل منهما على الآخر ya hada tsakanin su su su biyun da al-mazid da al-irsalul hafi da mazid fi muttasalil asanid domin ana wato ana musu ana amfani da kowane ɗaya daga cikin su wajen suka akan ɗaya domin akan in aka samu mazid fi muttasalil asanid sai a ce dalili ne na cewa akwai irsalul hafi an gane isnadi ne aka ruwaito shi sai aka samu tsakanin malami da shehinsa an sa wani to wani sai ya kafa hujja da wannan akan cewar wancan almaji wancan malamin bai ji daga shehinsa ba domin ya ruwaito da wasila an gane sai zama to isnadin na biyu illa dalili ne akan illar da ya isnadin to idan kuma ya tabbata cewa wancan malamin ya ji daga malaminsa to wannan wanda aka yi ƙarin mutum ɗaya tsakanin su sai zama to shine almazid fi muttasilin asali domin asalin isnadin muttasil to kaga sai zama to wancan isnadin kuma ya zama to illa ne akan wani sai nuna kan cewa asali wannan isnadi ne muttasil ka zo ka ƙara wani saboda haka wannan sai a yi amfani da shi domin a yi tuhuma akan haddar wanda ya ƙara a cikin muttasilin asali to shi yasa suke haɗa mutane kun fahimta? Abu ne. a ba za a soke gaba ɗaya ba abinda za a yi ɗaya daga ciki shine zai zama to raji ɗaya daga damanto shine dole zai zama to tabbas a wani ne ya kawo riwaya eh yanzu alal misali alal misali muna da almajiran sufiyan ibn uyayna sai suka ruwaito hadisi daga sufiyan ibn uyayna a waɗansu suka ruwaito hadisin daga sufiyan ibn uyayna daga alal misali a ce daga yahya ibn abi kafir daga katada daga anas kaga suka sa tsakanin sufiyan bin uyayna da suka ce daga sufiyan bin uyayna daga yahya ibn abi kafir wani sai zai ruwaito hadisin daga sufiyan ibn uyayna daga amru bin dinar daga yahya ibn abi kafir ya sa wasu da tsakanin su ya ƙara kaya to kaga wannan sai ya sa a ce a'a to ai asali sufiyan bin uyayna da shi wani ya ruwaito tsakaninsa da yahya bin abi kafir da wasida saboda haka wancan wannan dalili ne akan cewa wancan inda babu wasida mursalul hafi ne irsalul hafi saboda ya nuna kan cewar yana riwaya tsakaninsa da wasu to amma idan kuma ya tabbata cewar shi sufyan ibn uyayna yana da riwaya yana da liqabi da da yahya ibn abi kafir to wanda ya ƙara wasidar mutum ɗaya ya yi wahami ya kawo almazid fi muttasalil asali domin yana da ya an samu liƙa'i da sama amma ƙara wani to ya nuna kan cewa rashin hadda ne gane ba ka je ka ƙara wani rawi wani lokaci kuma zai iya zamantowa wasu hatul waje haini dubin su zamanto daidai cewar asali din haka din ne tsakanin sufiyan ibn uyaina da yahya ibn abi kafir akwai riwaya wannan riwayar kuma da ya ƙara amur bin dinar ita ma ta tabbata kamar ya ji hadisin ne da wasuɗa daga baya sai haɗa da malamin malaminsa sai ya ji shi mubashara saboda haka wani lokaci zai zamanto abinda yake rajihi irsal irsalul khafi wani lokaci zama abinda yake rajihi almazid fi muttasil al-asani wani lokaci sihhatul wajhayn duk fuskar biyu sun inganta saboda haka abu ne wanda yake komawa ya zuwa ga tattara hanyoyin riwaya da kuma auna da ƙara'in wanda za a zo ta auna haddar masu riwaya da sauran abubuwa waɗanda majalisun ta hamule ke nunawa don wani lokaci abinda zai nuna sai hatar waje hain ɗin sai ga wani daga cikin riwaya ya zo ya ce ya ruwaito hadisin daga wani sai ce sannan na haɗu da wani kuma sai ya gaya ya gaya to kaga wannan ya bayyana cewar da shi inda ya zo da ziyadar da wanda ya zo babu ziyadar da sun inganta domin wani lokaci hukuncin zai iya zamantowa lizza'id ga inda ya samu ziyada
وربما كان للناقص والزائد هو wani lokaci kuma zai iya zamantowa ga naƙisin ne wa za'idu wa ziyadar da aka yi wahabi ce kuskure وهو مشتبه على كثير من أهل الحديث wannan abu ne wanda yake rikitarwa ga wajen da yawa daga ma'abuta wannan ilimi na hadisi ولا يدركه إلا النقاد babu wanda yake riskansa ya gane shi illan nuqat sai malamai masu tsananin hadda masu jinjina isnadi
وقد ألف الخطيب البغدادي في الأول كتابا سماه التفسير لهم القراصين A- a- a- al-khatib al-baghdadi ya rubuta littafi akan wannan wanda ya kira shi a wannan ina jin akwai wahama cikin yadda a- a cikin yadda ya faɗe shi
أهم الناس
eh so nake na ga yanda shi wannan ya ambace shi wannan kyautata yadda faɗe shi anan haka akwai wahami التفصيل لمبهم المراسي إيه، لمبهم المراسي
في الثاني كتابا سماه تمييز تمييز المزيد في متصل الأسانيد وفي الثاني المزيد منكما يا ربط للتابي شيني تمييز المزيد في متصل الأسانيد
ويعرف الإرسال أنا سنم الإرسال أو الإنقطاع yana nufin al'inƙita yake nufi al'irsal ذو الخفاء zulhafa'i a yi alhafi wato ɓoyayye بعدم السماع shi ne kaga sai ya ce masa mubham kaga mubham a yi hafi ne ko mubhami ana sanin a- a- ana sanin sa da bi adami sama'i da wato rashin a- a- as-sama shine rashin jin riwaya
مع ثبوت اللقاء أو عدم سواء الكتاب a- ma'a thubutul liqa tare da tabbacin al-liqa aw adami sama'i dhalika al-khabari bi ainihi ma'a sama'i ghairihi ko kuma tare da jin riwa- a wannan hadisin da aininsa tare da jin wani hadisin to wannan shine mahallin rigima Huh? idan mutum ya haɗu da malaminsa kuma ya yi riwaya daga gare shi amma bai yi riwayar hadisi muayyani daga gare shi ba sai ya ruwaito wannan hadisin da bai ji daga gare shi ba wannan za a ce irsalul hafi ne tadlis ne tadlis ne tadlis ne shi sa wannan waɗansu sun shigar da surar tadlis a cikin irsalul hafi ibn hajar shi ya ta haririnta idan mun gama wannan babin zan karanta muku abin da na rubuta a risala ta ta phd akan wannan dan na tattara maganganun musamman abubuwan da imam ahmad ya faɗa akan wannan da kuma misalai Yani wannan surar ba ta irsalul hafi ba ce ta tadlis ce na'am واللقاء أي أو عدم اللقاء لمن روى عنه مع المعاصر
a- da kuma bi adamin liƙa kuma ana saninsa da alliƙa a yi adamin liƙa liman rawa an huma al-mu'asar yan rashin haɗuwarsu da wanda ya ruwaya da girish tare da cewa sun yi mu'asar tare da al-mu'asara اختلاف kaga al-mukhadramun irin su qais ibn abi hazim ai sun shiga cikin nan ko riwayar su daga annabi sallallahu alaihi wasallam mursalul khafi ce tunda sun yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su haɗu da shi ba saboda haka su a al-mukhadramin riwayar su irsalul khafi ce na'am eh eh mm. eh to wace amma can akwai sai dai a ce sai dai a ce idan aljani ne sai a aljani ne yake kai su yake tafiya da su ka san shi yasa suka ci suka ce suka ce waɗansu kamar yin zamu za ku gani in muka zo sifatin riwayatul hadith cewar bai halatta kai riwaya min wara kai sama'i min wara hijab ba dan ta yi aljini ne yake da hadisi ya dauki ya dauki surar malamin eh a a yanzu wannan ba za ta yi applying ba wannan din dai kaga wannan IC kaga za a dauka kan cewar wanda a wannan za a za a ilhakin ta da nau'in mujada ne domin in idan baka in baka ga mutum ba amma ka ji video clip dinsa ko audio clip dinsa ko ta waya eh, ya faɗa maka ga duk wannan za a iya cewa wasa'il ne na tahammul amma za a kamanta su da wanda za ka gani mubasharatan saboda duk za a iya maka ah, za a iya canza murya Eh, akwai abubuwa da ake sa wanda za ta canza murya kuma za a iya dablaja sai a kawo mutum gashi surarsa shine yake maganar amma ba sau amma shine yake motsi amma ba sautinsa bane ba maganarsa bace na'am بخلاف رواية الرجل عمن لم يعصر sabanin riwayar mutum ga wanda bai hadu da shi ba ba bai bai zamani da shi ba
فإنه ظاهر to wannan zahiri ne wannan a bayyane take saboda haka ba irsalul khafi bane eh tunda ba ai zamani ɗaya ba
كرواية القاسم بن محمد kamar riwayar alƙasim ibn muhammad ibn abi bakar siddiq an ibn mas'ud daga abdullahi ibn mas'ud aga ba su zamani ba abdullahi ibn mas'ud ya ci- ya mutu a shekara ta talatin bayan hijira da wuri ya rasu shi ko alƙasim ibn muhammad ibn abi bakar siddiq lokacin ma ba a haife shi ba na'am مالك عن ابن مسيب da malik an ibn al-musayyib malik daga sa'id ibn al-musayyib malik an haife shi a- an haifi malik a shekara ta 97 sa'id ibn al-musayyib ya mutu a shekara ta 99 ne da tara sau da malik yana shekara biyu ke Eh. ko bari mu tabbatar dai sa'id ibn al-musayyib kai zama tuna yi wahayi amma malik dai hakika kan har 77 da 97 eh mata ba'da 90 wa qad nahaza 80 Mm, shi a sayyid ibn al-musayyib ba'da 90 bayan shekara 90 na
ومنه ما يحكم بانقطاع من جهة بزيد شخص واحد wa minhu ma yuhkamu bin qita'i kai ka ce ma yuhka ma yuhkam ko wa minhu yana daga cikin almasi- al-mursa- al-mursalul khafi wanda ake hukunci a kansa bin qita'i da samun inqita'i da samun irsali yankewa tsakanin malami da da shehinsa min jihatin daga wata jiha bi zaidi shakhsin wa'i da cewar wani mutum wa'i makiyayi wato fiqa ya ƙara rawi tsakanin malamin da shehinsa shine wanda na suranta mu to sai a yi hukunci akan al-tariqatun naqisa da cewa mursalul khafi to yana daga cikin mursalul khafi saboda haka kan ga hanyoyin sanin mursalul khafi ya tabbata kenan guda uku wannan ita ce hanya ta uku hanya ta farko adamus sama hanya ta biyu adamul liqa hanya ta uku ya zamanto an sami ziyada daga fiqa sai a hukunci akan hanyar da take da nukusani da cewa a mursalul khafi ce na'am
ومنه أي من الرسول الخفي yana daga cikin almursalul khafi ما يحكم بانقطاع a wanda ake hukunci a kansa da bi inqita'i da yankewar isnadi لما مجيئه من جهة saboda ya zo ta wata jiha daban
بزيد bi zaidi wannan a masdari ne na zada yazidu ziyadatan wa zaidan
زيارة شخص da واحد ƙarin shakhsin mutum rawi بينه wa'i wanda yake mai kiyayewa na daga wa'a yaɗi bai na kuma tsakaninsu wato tsakanin rawin da shekinsa
حديث رواه عبد الرزاق kamar hadisin da abdulrazak ya ruwaito shi an thauri sufyan kenan عن أبي إسحاق daga abi ishaq amr bin abdullahi sabi'i عن زيد
an zaid ibn tabi' daga zaid ibn tabi' عن حذيفة daga hudhaifa radiyallahu anhu marfu'an
إن ول- إن وليتموها أبا بكر idan kuka jibintar da shugabancinku ga abubakar فقوي faƙawiyun amin ƙarfa ne amintacce
قال المصنف قال المصنف مالا يتي إمام السيوطي وهو منقطع في موضعه to wannan hadisin akwai inqita'i fi mawdu'aini a wuri guda biyu لأنه روي عن عبد الرزاق domin an ruwaito shi daga Abdurrazzaq
قال حدثني ابن sai عمر yace haddathani Nu'man ibn Abi Shayba عن الثوري daga Ani Thawri kaga shi kuma da can sai yace an Thawri kaga sai ya ƙara shakhs وروي أيضا kuma an ruwaito shi Ani Thawri شريك an Sharif عن شريك daga Sharif
عن أبي إسحاق an Abi Ishaq daga Abu Ishaq ka gani akwai shari tsakaninsu a wannan ya nuna cewar a, kaga an samu a ziyada ka gani an sufi an abi ishaq an zaid ibn zaid ibn a, ba tabi' bane zaid ibn a, a, ibn yufayya zaid ibn yufayya da tasgirin da sani kuma ba tabi' ba yufayya eh yufayya tasgirin wada maimakon tabi' ba zaid ibn yufay nan haka dai a shakil ethiopia yayi dabtunsa an fahimta to wannan a tun ga wannan wanda suke cewa inda za ka gane a wato tadlisin yan shi'a haka wajen yan shi'a ya shahara suna cewa abdulrazzaq wanda ya rubuta wannan hadisi abdulrazzaq sanani dan shi'a shi kuma akwai maganganu waɗanda yake ake ake ganin ya ɗanyi na na fifita sai dina ali akan sauran sahabbai amma wato sai su ɗauka irin shi'ar waɗancan ita ce irin shi'ar tasu alhali su shi'a a wajensu a da wanda ake ganin ɗan shi'a ne wanda yake fifita sayyidina ali akan sayyidina usman shi ne shi'a shi'a karama kenan babbar wanda yake fifita sayyidina ali akan sauran sahabbai ba tare da zagin wanda daga cikin sahabbai ba ba tare da zagin wani daga cikin sahabbai ba to wannan an same su a cikin mutane to sai su ɗauko irin waɗannan sai su ce duk nasu ne wato kamar da aƙida su ɗaya idan abdurrazak ɗan shi'a ne zai rawaito wannan hadisin in ɗan shi'a ne irin su zai rawaito wannan hadisin yana nuna cewar ga eh sabanin abin da suke akai yana nuna kan cewar na farko dai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ali ne zai zama to shugaba ba babu nasi ko tun daga shi ya ce in kun in kun jibinta lamarin ku ga abubakar kaga wannan nasi ne akan cewa babu nasi bai yi nasi akan waye zai jibinta lamarin ba ma yi to akan abu kare Eh, ya rusa aƙidar shi'a ta asalinta wanda suka ce dole ne wajibi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani ne khalifa bayansa to sannan na biyu kuma ya nuna ingancin khilafancin sayyidina abubakar wanda duk wannan ya ruguza aƙidar shi'a to amma kaga duk irin waɗannan abubuwan a mai muraja'at din abubuwan da yake sai ɗauko duk wani rawi wanda waɗansu daga cikin malaman hadisi suka ce yana da shi akwai shi'anci a cikinsa ko shi'a ne ko makamancin wannan sai ce to ga shi duk suna cikin tafin kuma kuna magana a kan shi'a malaman na kuma duk masu wato hadisan na kuma duk mutanen ba to wanda sai su zo su yi ma kuma wato wai sun yi shi ne ta sifar wai wasiƙu ne ake tsakaninsu da shekul azhar idan shi dan shi idan shi malamin shi an ya rubuta ya rubuta aka tura ma shekul azhar sai kuma a rubuta raddin sai ce kai magana ku tana da hujja magana ku tana da kai ai ban san abin haka yake ba wai shekul azhar ya zama tona almajiri ana bayyana masa irin wannan abubuwa makaryata to saboda sun san wanda za su karanta ba san menene ilimi ba propaganda na saboda haka wannan akwai nan na jin zai kyau mu faɗi misalan da ya kawo ya ce wa yi raful irsalu menene wa yi raful irsalu zulhafa'i bi adamis sama ana gane shi bi adamis sama misali a wannan a kodayake mun kawo ko a kodayawancan adamun liƙa ne adamun sama mun kawo ya haif na abi kafir daga anas an samu liƙa amma babu sama daga cikin misali da ake kawowa wanda shi ma yana da yawa hadisan kuma suna nan a cikin sunanul arba'a da yawa abu ubaida daga abdullahi bin mas'ud abu ubaida ibn abdullahi bin mas'ud daga babansa lam yasma amin abihi shay'a bi riwaya jiya a wajen tafsir na na yi ishara ga hadisin da nace muku akwai rauni a kansa na wajen wannan ayar laula a a kanu la yatana hauna an munkarin fa'alu to daga wannan riwayar ce riwayar abi ubaida ce daga abdullahi bin mas'ud abi ubaida kuma lam yasma amin abi misali ne na al-mursalul khafi na'am ba zai yi wa ibrahim ba zai yi ba to to ai shine kamar wannan din ne mahaifin ya rasu shi yana dan karami bai kai lokacin da zai gane ba tunda ai zai ma iya yiwa ba su hadu ba mahaifin ya rasu ba a haife shi ba eh a no shi abu ubaida ya riski ma an haife shi a rayuwar mahaifin sai dai bai ji daga gare shi ba domin ya mahaifinsa ya rasu bai yi hankali da zai yi riwaya ba wajen su ba al-mukhadramun a al-mukhadramun su wannan adamun liqani su adamun liqani an samu asara babu liqa shine kamar misalin a shine kamar misalin a a misalin adamun liqa amma akwai mu'asara adamun liƙa'i bai na huma waƙar ta'asara kamar misali su ɗin ne a yi muhadramun ɗin ƙais ibn abi hazin ba daga annab sallallahu alaihi wasallam amma akwai na'am eh to aiki da babu liƙa min babu aula adamun sama amma misalinsa duk na da misalin da cikin misalin da ba ga nan kawo ba na iya zai kyau don ku tsayyade shi كما رواية إراق بن مالك عن عائشة وقال وكان قد أدركها لكنه لم يلقها haka kuma misaluhu Muhammad ibn Sirin an ibn Abbas da Sa'id ibn Jubair an Aisha wa Dhahhak ibn Muzahim an Ibn Abbas bayan kuma ya shahara da riwayar tafsir da Muslim za ka gani a cikin Ibn Kathir da yawa bahaq ibn muzahim yana ruwaya daga ibn abbas to laysa bainahum al-liqa an samu asara amma babu liqa eh eh bahaq ibn muzahim ba da ibn abbas eh ibn muzahim abahaq ibn muzahim ya shahar za ka yi ta ganin tafsirinsa a cikin ibn kafir yana riwaya daga ibn abbas na'am
وبالزيادة تجي وربما يقضى على الزائد أمكن وهما wa bi ziyadatin taji kuma ma ana huku ana sanin almazid fi muttasil al-asanid bi ziyadatin da ƙari taji da- da yake zuwa wa rubbama wani lokaci kuma yuqda ala zaidi an qad wahima sai ai hukunci akan wanda ya ƙara cewa yayi wahami wato kun ga waccan min cewa bi bi zaidi shakhsin wa'i ba tare da gaibi ba in wanda ya ƙara fiƙa ne sai a yi hukunci a kan a tsarikatun naƙisa da aji da kan cewa mursalul hafiru nan kuma mutlaƙan a samu ziyada ba tare da tafsiri ba ko fiƙa ne ko ba fiƙa ba to wani lokaci shine wannan zai iya zamantowa biyu ko dai ya zamanto alhukumu lin naqis ko alhukumu ya zamanto lizza'id na'am na'am mhm وما يحكم بزيادة التجيء في الإسناد a afon wannan a yawa wa- wa ma hukami bi ziyadatin taji'u fil isnad abinda ake hukunci da ziyada da take afkuwa a cikin isnadi لأنه زيادة الثقة saboda wannan ƙari ne da fiƙa وهي مقبولة kuma aka karɓarta
وربما يقضى على الزائد
A- a- أمكن وهما wani lokaci kuma sai a yi hukunci akan mai ƙarin da kan cewa ya yi kuskure
حيث وجدت حيث وجدت قرينة وإلا احتمل سماؤه من ذين ما قد حمل wani lokaci sai a yi hukunci akan cewa ziyadar wanda ya ƙara ya yi wahami haifu ƙarinatun idan akwai ƙarina تدل على الوهم da take nuni akan wahami kamar ya zama to a ziyadatu a ɗariƙatun naƙisa akwai sigar sama ko ta hadi shi kuma sai ya zo ya ƙara wani shahas tsakaninsu an fahimta kamar rawi ɗin kamar sufiyanu kamar abdulrazzaq sai ya ruwaito ya ce haddasa ne a sauri wani kuma sai ya zo ya ruwaito daga shi a a- daga abdulrazzaq ya ƙara nu'man ibn abi shaiba tsakaninsu to kaga sai a hukunci da cewa ziyadar wahami ce domin ya tabbata cewar ya sarraha bisama akwai karina da take nuni ya ji daga shehinsa
مثاله ما روى ابن المبارك misalinsa shine abinda abdullahi ibn al-mubarak ya ruwaito قال حدثنا سفيان عن haddathana sufyan an abdurrahman ibn yazid حدثني بشر busr ibn sa'id عن عبيد الله daga ubaidillah قال سمعت- سمعت على إدريس yace sami'tu aba idris shine huwa al-khawlani قال سمعت وافلا sami yace sami'tu wathila ibn al-asqa يقول yana cewa سمعت أبا مرثد aba marthad aba marthad مرثد al-ghanawi يقول yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa تجلس على القبور la ta jilisu alal kubur kada ku zauna akan kaburbura ولا تصلي kada ku yi sallah kuna fuskantar su
قال جماعة من الكفار jama'a na manyan malaman hadisi suka ce
ذكر zikru سفيان sufyan وأبي ambatan abi ambatan sufyan thauri da abi idris فيه زيادته akwai ziyada a, a, a wahami ce
وهو في سفيان ممن دون ابن المبارك wanda ya wahami din a wajen ƙara sufyan wanda yake ƙasa da ibn mubarak ba ibn mubarak ne ya wahami ba almajiransa ne
لأن ثقات قبل لأن لأن ثقات دومن آمنتتم ما في رواية دق سفيان قبل المهدي كابن المهدي عبد الرحمن كان ابن المهدي العنبري والحسن بن ربيع والحسن ابن الربيع
وهناد وهناد هناد ابن السري
رووه عن ابن المبارك سن رويتو دق ابن المبارك عن ابن يزيد نفسه نفسه عن ابن يزيد نفسه daga ibn yazid da kansa ba tare da wasiɗar athauri ba
وفي أبي إدريس عن ابن مبارك wa fi abi idris wajen kuma abi idris an ruwa an ibn al-mubarak a wajen ibn al-mubarak لأن فكرة domin amintattu ka ali ibn hujr
والوليد بن مسلم wal walid ibn muslim ad-dimashqi وعيسى بن يونس wa isa ibn yunus ibn abi ishaq رواه an ibn yazid sun ruwaito shi daga abdurrahman ibn yazid
ولم يذكروا walam yadhkuru aba idris su ambaci aba idris al-khawlani ba وقد أحكم الأئمة malaman yan malamai
البخاري kamar imam al-bukhari وغيره da waninsa على أن على ابن المبارك sun ruwaito sun yi hukunci akan ibn al-mubarak da cewa yayi wahami wajen kara a abu idris ba mamaki tunda isnad din mutanen mutanen syria ne bai san su sosai ba shi khurasani ne zuwa yake daga khurasan yake wannan ko isnad din yan syria ne baki da abu martad al-ghanawi da abu idris al-khawlani da abdullahi ibn yazid ibn jabir dukkan su manyan malaman siriya ne saboda aka kaga irin su walid ibn al-Mus- ibn muslim wanda yake dimashq ne dole a kaddamar da shi akan ibn mubarak wanda yake bako to su ne duk wannan duk misalan karina din ne Eh, irin karayin din da ake dubawa kenan
قال أبو حاتم qala abu hatim abu hatim razi yace وكثيرا ما يحدث بصر عن da yawa busur yana riwaya an ibn idris نعم Eh, ومتع daga a- a- an abi idris ne ba an ibn idris ba نعم abi idris ne wannan kuskure ne suka yi. da yawa busur ibn sa'id yana riwaya daga abi idris نعم وغلبه ibn al-mubarak sai abdullahi ibn al-mubarak ya gala ya kuskure Eh, وظن أن هذا مما sai ya dauka wannan mimman rawa an abi idris an wafila ya dauka daga abin da ya rawaito daga abu idris ne an wafila wannan shine suke ce masulukul jihadda ya bi hanyar da aka samu bi Eh.
وقد سمع هذا بصر عن واقل عن نفسه shi kuwa busur ya ji wannan hadisin ne an wafila nafsi ba ba da wasitar abu idris ba
قال المصنف alal musannif imam suyuti ya ce وهم الحديث على وجهين عند مسلم to sannan hadisin a wajen muslim ala wajhain shi ya ya ya inganta duk ta fuskar biyu eh wa tirmidhi a wajen muslim da tirmidhi to ka gani shi yasa kaga buhari bai rawaito wannan hadisin ba saboda wannan wannan khilaf yasa wato shi buhari as-sahih din a wajen sa as-sahih sahih sai wanda babu wani rikici a kansa amma haka muslim shi ba ruwansa ya kawo ta da dama shi mazhabarsa al-mu'asara ta wadatar eh sai ya kawo bi sihhatul wajhayn
وإلا بأن ai wa illa idan kuma ya zamanto cewar ba yi hukunci a a- a- a za'id ba ta zamanto wahami ba أن لم توجد ai wa illa kai in ba a samu karina ba
توجد علة in ba a samu karina ba علة على الوهم da take nuni akan kuskure احتمل uhtumila sai a ɗauki dukkan hanyoyin akan cewar sun tabbata uhtumila ai sai a ɗauki سماء sama'uhu jinsa ga wannan hadisin ai أي الراوي arrawi min من هذين ha- min dhaini shakhsaini daga waɗannan ma- wato malamai daga waɗannan mutane guda biyu ma qad hamala abin da ya rawaito daga wajen su shine sihhatul wajhain eh أي الحديث الذي رواه wato hadisin da ya rawaito shi بأن يكون سمعه من رجل عنه ido ya sai a dauka cewa ya ji shi daga wani mutum daga malamin ثم سمعه منه sannan kuma ya ji shi daga malamin lal aks kenan ko ya ji shi daga malamin sannan ya ji shi daga wani mutum daga gare shi ko Wa- ko ko zai iya yiwa wannan inda in ka riga ka ji shi ali na roka kuma da jin sabi wasita saboda haka yawancin aka samu wannan ka ji shi ne da da wasita daga baya kuma sai ka haɗu da shi kansa malamin kamar kisar da nake gaya muku na taɓa gaya muku ko ta ta abin nan a tabarani da a ji'abi a tabarani kusa imamu tabarani a hadda ba sha Allah Allah ya ba shi hadda yana da masmu'a saboda yawan tafiya ya tara ilimi da yawa ji'abi shi kuma wayo gari shi yana da wayo saboda haka kowace in suka haɗu a majalisun wazir suna kowa yana kokari ya kowa yana kokari ya kada ya kada dan uwansa shi ne sai wata ran ja'abi sai ya zo yana farin ciki ya ce matabara ne ya ce yau zan gaya maka hadisi da baka taɓa cinsa ba a duniya Eh, baka taɓa cinsa ba a duniya sai tabara ne ce hati sai ce haddasa ne fulan ya faɗi malaminsa ƙala haddasa ne suleiman ibn ahmad ƙala haddasa ne fulan sai ce to aini ne suleiman ibn ahmad ce aini ne suleiman ibn ahmad ce ba bukata sai ka ji da wajen wani malami husbu an ni
kuma haka ne hakan ne sai shi ne wazir ɗin yake cewa yake lokacin nan wato a mulki ya wulakanta a waje ya ce da ya ga farin cikin tsabarani kan cewa yau ya ja'abi yana da wani ilimi wanda ja'abi ba shi da shi yau ga shi ja'abi a hannunsa ya sa- ya faɗi ya ce farin cikinsa ya fi farin cikin mai mulki da mulkinsa da mai kuɗi da kuɗinsa saboda aka zai wahala mutum ka ruwaito hadisi daga malaminka ka ji wani yana ruwaito hadisin ta hanyar wani zuwa malamin naka ka tsaya ka saurare shi ko ba ka ba na
قال النووي qalan nawawi imamun nawawi yace ويمكن أن يقال zai iya yiwuwa a ce الظاهر ممن وقع له هذا abin da yake zahiri akan wanda irin wannan ya afko a gare shi أن يذكر سماعين ya ambaci sama'aini shi kan sarawin sai ya faɗi fuska biyu. Mm. ai in ya ce haddathani fulan an fulan sai kuma ya ce sun malaƙitu fulanan fa haddathani inda ya sai hatul waje hanyar ɗin shi ne zahiri amma an banda haka kawai a rubuto shi daban-daban wannan ba zahiri ba ne amma ba ya ce ya kore ba ne sai dai khilafun zahir mutum ka da hadisi bisa hatul waje hanyar sai kawai karin ka rubuto shi bin nuzul amma wannan ba layar zamko zai iya yiwuwa lokacin da karweto shi da wasila ka yi gaggawar riwayarsa hal almajirai suka ji daga baya karweto shi ba tare da wasila ba sai ka daina riwayar wancan karin riwayar wannan saboda kana ganin ba ta lokaci ne ke riwayar wancan ba sai ka faɗi wasila ta yin ɗin ba sai ka faɗi mai riwayar wasila ɗin ba saboda haka sai waɗansu suka ji ta ƙarshen ba su ji ta farkon ba waɗansu suka ji ta farkon ba su ji ta ƙarshen ba wannan ba zai zamanto illa akan cewar sun dukkan fuskar biyu sun inganta a gare ka ba don baka ambace su tare ba shi kama abin da imamun nawawi yake faɗa kenan cewa idan mutum ya ruwayo ta fuska biyu ai zahiri ya kamata ya ce ya ruwaito shi duk ta fuskar guda biyu ko ba haka ba kamar kai ne a ka taɓa jin darasin malam abubakar gumi kuma wani ya taɓa gaya maka maganar da malam abubakar gumi ya faɗa da kullum in ka tashi kana ba mutane labari sai ka ce ai mun zauna da a, a- ai mun zauna da a, na halarci majalisun malam alawal abubakar yana gaya mun cewa malam abubakar duniya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza a cikin karatunsa yana faɗan kaza yana faɗan kaza kowa ya tashi ruwa ka zai faɗi da wasu malam alawal abubakar daga baya sai ka ji wannan maganar daga wajen malam abubakar gumi da kansa sai kawai ka zo kana ba da labari na ji daga malam abubakar gumi yana faɗan kaza yana faɗan kaza waɗansu suka ji daga wajen ka to yanzu sai a ce don baka taɓa faɗan cewar na ji daga malam lawan abubakar daga malam abubakar gumi sannan daga baya kuma ma na ji daga malam abubakar gumi ma shara don baka faɗa haka ba sai a ce wannan bai inganta cewa ka ji su duk guda ta fuskar biyun ba za ka iya tsayawa kowace a fuskarta watakila abinda za ka yi da kana riwaya da wasu ɗan malam lawan abubakar daga baya da kaji daga malam abubakar don sai ka watsar da magana waccan ɗin saboda ulowul isnad ta sami isnadin ali Eh, na'am.
فإذا لم يذكرهما fala idza lam yadhkurhuma idan bai faɗe bai- bai faɗe su su su biyun ba حمل على الزيادة sai a ɗauka akan cewa a ziyada ne wato sai a yi hukunci akan cewa almazi a- a- akan cewa ziyada aka samu wa za a ɗauka akan cewa a ziyada ita ce sahiha ɗaya wadda babu ziyadar sai ta zamanto mursalul hafi amma wannan a fihi nazar ko na
وإنما يعرف بالإخبار wa inna ma yu'rafu ana sanin hukuncin menene bil ikh- wato imma lil mazid ko lin naqis bil ikhbari da ba da labari عن نفسه ai wato shi bil ikhbari an nafsihi wan nafsi min kibari ana sanin wato a wace fuska ce tabbatacciya bil ikhbari an nafsi da rawi ya bada labari daga kansa kamar ya ce ya ruwaito hadisi daga wani sannan daga wani an wani sannan daga baya ya ri- ya haɗu da malamin malamin nasu ya ruwaito daga gare shi kaga al ikhbar an nafsi yake na'am wan nafsi min kibari ko kuma nassi daga manyan malamai yu'rafu al-mazid fi muttasil al-asanid ko kuma yu'rafu al-irsal al-khafi ah, bin ah, bin nassi ah, min kibari da nassi daga manyan malamai Mm. na'am فإنما يعرف ما ذكر ana sanin abin da ya abin da aka ambata din nan إما بالإخبار ai imani ta fuskar bayar da labari أي إخبار الراوي عن نفسه shine rawi ya bada labari ga kansa بذلك في da wannan fi babu turqil hadith a waɗansu hanyoyin hadisin
أحاديث أبي عبيدة عن أبيه kamar hadisan abu ubaida an abihi daga babansa
عبد الله abdullahi بن مسعود bin mas'ud radiyallahu anhu
فقد روى الترمذي tirmidhi ya ruwaito عن عمرو بن مرة anna amr bin murra anna amr bin murra amr bin murra قال لأبي ya ce ma abi ubaida هل تذكر من عبد الله شيئا؟
kana iya tuna wani abu daga mahaifinka abdullahi قال لا ya ce a'a kaga ya bada labari a kansa eh kaga shikenan idan qalat hadami fasaddiquha na'am
وإما بالنفس ko kuma bin nas tansisi kenan من أئمة كبار daga manya-manyan malamai حديث رواه ابن ماجه kamar hadisin da ibn majah ya ruwaito من رواية عمر بن عبد العزيز daga riwayar umar ibn abdul aziz عن عقبة بن عامر daga uqbata bin amir radiyallahu anhuma نعم مرفوعا marfu'an رحم الله حارس rahimallahu haris al-haras نعم Eh, Allah ya ji kan mai gadin wato shinge mai gadin masu gadi نعم فإن عمر لم يلقى عقبة كما domin قال.
umar ibn abdul aziz bai hadu da uqba ba kama qalahu al-hafiz al-mizzi fil atraf kamar yanda al-hafiz al-mizzi ya faɗa a cikin tuhfatul ashraf li ma'rifati al-atraf in suka ce al-atraf ita suke nufi al-mizzi in aka ce al-atraf ana tuhf ana nufin tuhfatul ashraf fi ma'rifati al-atraf wato atraf din al-atraf nau'i ne na ta'alifi a ilimin hadisi wanda za a gaya maka farkon hadisi sai a faɗi wanda suka ruwaito shi kamar sai a ce inna mal a'malu binniyat sai a tsaya a nan to sai a ce sai a kawo maka dukkan riwayoyin hadisi duk inda bukhari ya ruwaito shi sai a fara da shi ya ce ha mim ya faɗi duk wanda suka ruwaito shi daga cikin asabul kutubi sita sannan ya hahada asani ya ce ha fi badil wahayi ha fi kitabil hiyal ha fi kaza kowanne kuma in ya kawo a inda yake din sai ya faɗi isnadi yawanci zai faɗi isnadi sai ya ja layi kamar zai ce ha fi kitabin hiyal an muhammad a- an abdullahi ibn muhammad an humaidi a- an yahaya ibn sa'id wa fi alhiyal an malik an Yah- an abdullahi ibn maslama an malik an yahaya وفي آه، آه، آه، آه، آه، وفي كتاب الاعتصام يكاون إسناد سيتي ثلاثتهم عنه عن سيفدي زوا كرشن إسناد عنه dama kuma ya ya rab- ya rattaba hadisan ne akan masani akwai ya fara da musnad din a adi laham san- daga al- alif ba ta ta jim haka saboda haka kamar wani hadisin inna mal amalu bin niyyat in ka neman sa sai ka je Umar a kuma Umar din ya rarraba shi fasali fasali fasali din shine ruwatu an Umar Um, akwai ma- riwa- ruwatu an Umar wanda sunan sai fara da alif sannan wanda sunan sai fara da ba saboda haka in ka neman wannan hadisin sai ka je babin sai ka je babin Umar fasalin alqama Um, alqama bin qais a a bin waqas can za ka ga hadisi to in alkama yana da ruwat masu yawa su masu yi su fasali fasali wannan shi ne wannan il- a, yawanci yanzu saboda kwamfuta da ake ta amfani da su ba a amfani da kutubul atraf amma har yanzu waɗanda suke wanda duk yake a, kula da fannin wanda duk yake kula da fannin yana bukatar atraf yanzu kamar a, a kamar kana binciken riwayoyin isaac ibn rahoya a yadda ya yi riwaya a cikin yadda ya yi riwayar hadisi za ka so ka san kowane hadisi a ka- isaac ibn rahoya an siffanta shi da ikhtilaf ba ka kana so ka san suwaye almajiran da suka yi riwaya daga gare shi dole sai da irin wa'annan atraf kowane hadisi sai ka zo ka ga domin shi maksudin atraf aka samu hadisin rawi guda daya to duk waɗanda suke rawaito wannan hadisin daga wannan rawin za a faɗi su ya dogara ne da su irin su mizi to kaga sanin su sanin wanda suka rawaito daga rawi wanda ya sami ikhtilal yana da muhimmanci don ka gane su wane ne wanda riwayar su take mustaqima su wane wanda riwayar su take ba mustaqima ba eh ba ikhtilal na
وبما تقرر علم أن wa هذا bima taqarrara ulima daga abin da ya tabbata ana sani أن هذا النوع cewa wannan nau'i annau'ur arabi ashara dinnan الذي wal khamis ashara kallabi qablahu kamar wanda yake gabaninsa هم muhimmun mai muhimmanci ne azimul fa'ida mai girman fa'ida ne
إنما يدرك بالاستساء fil riwaya ana sanin wannan ilimi ne ta hanyar wato yalwata riwaya sai mutum ya tara turqul hadith da yawa sannan zai iya saninsa وجمع طرق da tattara hanyoyin riwayoyin hadisi a asanid
والمعرفة التامة والمعرفة wal ma'arifatin tamma dai sai dai wal ma'arifatin tamma da kuma cikakken sani kuma a ce kuma lal ma'arifatin tamma wallahu ta'ala a'lam to wannan kun ga almazid fi muttasalil asanid afwan almursal al-khafi wal mazid fi muttasalil asanid kenan kawai da ga muku ran nan wato a hawan maratibul ittisal guda hudu ne maratibul ittisal guda hudu ne marhala ta farko ita ce al-mu'asara ai zamani daya Hmm? marhala ta biyu al-liqa rawi ya haɗu da malaminsa marhala ta uku as-sama rawi ya ji daga malaminsa marhala ta hudu sama'u khabarin li'ayni zaman to kaji laba- kaji hadisi ayyanan ne daga malam Hmm? ko ba haka ba za ka iya haduwa da rawi za ka iya za ka iya samun rawi bai hadu da rawinsa da malaminsa ba ta ce mu'asar idan wannan ya faru mai ake ce ma wannan hadisi mursal al-mursal zahir zahirin mursal to za su iya haduwa amma ba a samu za su iya zamani daya amma ba a samu al-liqa ba to wannan shine al-mursalul khamis ko kuma sun hadu amma ba a samu riwaya ba ba a samu sama'ul sama'a ba wannan shi ma mursalul khamis saboda ga mursalul khafi yana da sura biyu za su iya haduwa a samu riwaya ya ji daga malaminsa amma bai ji hadisi muayyani ba Hmm? wannan shi ne ake ce masa Hmm?
Sai da wahalar sha'ani wani.
to me ake ce ma wannan na ƙarshe Mm, Na ƙarshe.
eh na ƙarshen Sanin ta da lissi.
tadlis wannan shine tadlis saboda ka kun ga a haka kun fahimci wannan ku rike shi yana da muhimmanci wannan wannan fa'ida ce muhimmiya da za ta yi kuma maganin abin nan din ittifaq wannan tahririn ibn hajar ya yi shi a cikin duk lokacin da muka karanta a nuzha ana umar kun halarci karatu nuzha tun a lokacin muke tahririn wannan Kada haka abin ya zo mana sauƙi.
eh Kada haka abin ya zo mana sauƙi.
ga a na ji wannan na- na tura wa bukari na ce muku turinki da ba ko mubarak an yi haka ko ba yi ba
eh kamar ka taba cewa za ka tura ko
interview and
za mu juya a duk na'am to to shi kenan in ka juya sai in karanta mana wannan abu